أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna la fahmi salafi salih muna koyo su ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 245 kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya mun fara bayani a cikin suratu abasa ko suratul a'ma sai lokaci mun harinsa a yau za mu tashi a farkon wannan sura a matsala ta 1175 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace kalla innaha tazkira kinan shi ayoyin alqur'ani tunatarwa ne thumma qala subhana wa ta'ala sannan Allah yace faman sha'a zakara duk wanda ya so ya wa'astu sai ya wa'astu an gane ko walam yaqul zakaraha an gane ko amma a cikin suratul abin nan suratul muddathir sai ce kalla innahu tazkira innahu da da domiri na maza kenan kenan mai harda alqur'ani sai shiga ne cikin suratul muddathir innahu a cikin abasa kuma innaha to ya akai hakan kuma nan yace innaha tazkira bai man ce fa man sha'a zakaraha ba sai ce zakara yace kulna zamu ce ad-damiru damiri al-muannas wanda aka kawo dan da mata an kace innaha yace li ayatil qur'an ya kuma ne zuwa ga ayoyin qur'ani aw li hadhihi sura ko ko zai kuma zuwa ga sura innaha kina as-sura ko innaha al-ayat والضمير شكو ضميري في قوله تعالى إن الله تي ذكره بيتي ذكرها براجع إلى القرآن زيكم أزواج القرآن قبع الآية كما يدي إنه تذكره أتكي سورة المدثر waƙila waɗansu malamai suka ce raji'un ila ma'anar tafkira shi zai kuma ne zuwa ga ma'anar tafkira da ya ce zakarahu wa huwa wa'azu shine wa'azin da ayoyin suke ɗauke da shi wa tafkiru da wa'azi tunatarwar da suke ɗauke da ita la ila lafziha bai kuma zuwa ga lafazin ta ba sai ce zakarahu kenan alwa'azu ko at-tafkiru wannan shine abin da wato malamai suka kawo kafin mu faɗi mu faɗi wannan akwai mas'alar da ya kamata mu gabatar ma a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta 214 ita ce ya kamata domin ita ce ta zo farkon ayoyi na jerin alqur'ani sai dai mu manta malam yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala an ja'ahu al-a'ma kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam abasa ya dauri huska wa tawalla ya juya ya bada baya an ja'ahu al-a'ma saboda makahu ya zo masa yana tattaunawa da manyan kafirai yana ganin kamar waɗannan sun musulunta addini zai ci gaba sai ga makaho ya zo yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wa'azi to sai Allah ya yi abin nan nashi zarge shi atabahu Allah akan abin da wato ya aikata malam yace abbar Allah ta'ala Allah ya yi bayani ya faɗa kenan ta'bir shine kaman magana an hadu sahabi daga wannan sahabi aljalil mai daraja alladhi huwa Abdullah ibn ummi maktum shine Abdullah dan ummi maktum wanda ya nuna ana ikira mutum da sunan mahaifiyarsa كما ابن أم عبد كما دا كير عبد الله بن مسعود بلقب الله يكرا شي دوني لقبي شي wannan makahu Abdullahi ibn Ummi Maktumin da laqabi yakrahu an-nas wanda mutane suna kyamar irin wannan laqabi ma anna qawl ma annahu qala tare da Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tanabazu bil alqab ku aibanta juna tanabaza dukkan tanabuz ne aibanta juna in kuma an ka ce nabaza da zadun yana nufin jefarwa nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun an gane ko tanabazu kenan kamar sun jefi juna shine tanabuz ko sun jefar da juna tanabazu kuma da zayin shine sun aibanta juna bil alqab kenan wala tanabazu bil alqab ka ku aibanta juna da wato laqabba laqabi laqabi da kuke sanya ma juna malam yace to wal jawabu amsa an gane ko huwa ma nabbaha alaihi ba'd ulama abinda malamai sun kai tambihi sashen malamai suka yi fadakarwa akan shi min anna sirra cewa sirri fi ta'biri anhu da Allah ya ambace shi bi lafzi da lafazina al-a'ma lil ish'ari don Allah subhanahu wataala ya sanar kenan ish'ar nan sanarwa daga wa ma yash'urun ne bus sani ba shi ko ash'ara ya sanar kenan lil ish'ari don Allah ya sanar da bi udhrihi ya sanar da uzurinsa fil iqdami abin da ya fuskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala qat'i kalamin rasul sallallahu alaihi wasallam cewa ya fuskanto don ya yanke maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li annahu domin shi wannan makahon law kana yarada ya kasance yana gani ma huwa mustaghilun bihi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shagalta da shi ma sanadidil kuffar tare da manya-manyan kafirai sanadid manya لما قطع كلامه دا بينكي مغنر من الله صلى الله عليه وآله وسلم با إنا باتا أن فهمتا بتحقيق وان اللتافي يقاون بتو يتي كديبة تفسيرنا ألوسي تاقا واتو بياني sannan kuma wajen inda ya ce wal jawabu ya kawo namba 1 ya ce kadiba cikin tatimma ta adwa'ul bayan kinan cikon da littafi na adwa'ul bayan da ɗalibin sheikh muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin atiya salim yayi to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo yanzu zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid a mas'ala ta 1100 da wato 76 malam yace fa in qila idan anka ce fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa fakihatan wa abba kin da adam ya duba ta fuskar ruwan da Allah ya saukar an samu fakiha ƴaƴan itace wa abban nan ba a ce wa aban ba domin an ce ab uba amma anka ce abban yace to ruwiya an ruwaito أن عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية يا كرن تونا آية وقال يتي كل هذا قد عرفنا دو أبن دي قباتي كنا مثالي نا آية نونا سورة من فنجيشي فما الأب أفما الأب تبي أكنو إذا الأب ثم قال سنن يتي هذا لعمر الله التكلف وانا شيني التكلف كالورا مكانك أبن دي يفكر فينك وما عليك يا عمر باون أبو أكنك يا عمر ينا مغانا دكاسة كنا سيدنا عمر ألا تدري ما الأب بكسنشي وامنيني ما أنا أب با ثم قال sannan ya ce ittabi'u ma tabayyana lakum min hadha alkitab ku bi abin da ya bayyana gare ku na wannan littafi wa mala duk abin da ba ku gane ba kenan wa mala wa mala tabayyana lakum kenan duk abin da ba bayyana gare ku ba shine abin da ake so a ce fada'uhu ku bar shi yace to hadha shabihun nahyi wannan yana kama da hani an tatabbu'i ma'ani alquran mutun ya nemi ma'anonin alqur'ani ya bi diddigin ma'anonin alqur'ani wal bahth an mushkilatihi ya bincike akan abubuwan da suke da rikitarwa na ma'anonin alkur'ani wanda bai fahimta ba kinan kama haka yake nufi alhali ko ya shama malamai suna littattafai akan garibul qur'an al-mufradat fi garibul qur'an na imam al-asfahani cikin hadisi kuma akwai an-nihaya fi garibul hadith an gane ko cikin lugha kuma kana edibin mu'jamul wasit na majma'ul lugha al-qahira da sauran qawamis yace kulna zamu ce lam yurid bi qawlihi ma zakar ma zakartu kenan ba yana nufi bane magana shi abinda da ambata an gane ko walakin na sahabata sai dai sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kare yadda a gare su kana aktharu himamihim duka mahiyancin himmomin su kinan akifatan sun dukufa ne alal amali akan aiki wa kana listighalu ya kasance shagalta bi ilmin da ilmi la ya amalu bihi abinda mutum ba zai aiki da shi ba takallufan indahum kamar mutum ya dora makan shi ne abinda ba dora mishi ba fa arada sai sayyidina Umar yayin niyyar annal ayata ita aya masuqatun an kawo ta wato an bijiro da ita filimtinan da nuna ni'ima ta Allah shine alimtinan daga almannu ne alal insani ayi dan adam baiwa nuna baiwar Allah ga dan adam bi mat'amihi da abincin da yake ci wastid'a'i shukrihi kuma aka kira yadda ya nemi wato da aya kira istada'a kama an kiraye ya shukrihi ya gode ma Allah wa qad ulima an fahimta min fahwal aya kowa kada alima ya fahimta min fahwa aya daga ma'anar da aya ta ɗauka shine fahwa da haƙarmi annal abba kalima ta al'abba annal aba annal abba ba'du ma ambatahu Allah sashi ne daga abinda Allah ya fitar lil insani ga dan adam mata Allahu don jin dadin dan adam wali an'amihi da kuma dabbobinsa faka annahu qala kamar dai ya ce alayka bima huwa al-aham wato na hore ka da abinda shine mafi muhimmanci fal ahammu sannan mafi muhimmanci wa huwa shukru ka gode ma Allah kenan nan shine mafi muhimmanci alama ta bayyana laka akan abinda ya bayyana gare ka walam yushkil kuma ba zai rikitar ba mimma addada abinda Allah ya lissafa min ni'amihi ta'ala na ni'imomin Allah madaukakin sarki wala ta tashaghalu anhu gakka shagalta daga gode ma Allah bi talabi ma'ana al-abb sai ka san ma'ana abb in baka santa ba wa ma'rifatin nabatil khas dole sai ka san wato ma'anar tsiro wanda yake kebantacce waqtafa bi ma'rifatihi minhu ya waqtafa ya wadatu bi ma'rifatihi da sanin shi minhu daga gare shi daga ma'anar nassi kenan jumlata jumlatan wato jumla kina a dunkule kenan ma'ana ka san ma'anar shi a dunkule tunda an san dai shi na daga cikin tsiro kafin ka san kowanne tsiro ne ila an ya tabayyana laka har sai in ya bayyana gare ka fi waqtin akhar a wani lokaci wa an abi bakr siddiq an karbu daga abubakar siddiq radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin annahu su'ila an tambaye shi anil abb an gane ko daga al'ab mi amma ana abba ba abu ba uba an gane ko wanda shine kiristocin suke amfani da shi suna cewa al'abu kaga ba su cewa al'abu uba saboda kalma ce ana amfani sun ce al'ab Allah uba wannan kuma banna ce Allah ya tsare mu fa qala sai sayyidina abubakar yace ayyu sama'in tudhilluni wace sama ce za ta yi mini inwa wa ayyu ardin tuqilluni wace kasa ce za ta dauke ni shine tuqilluni an gane ko dauka kin hatta idza aqallat sahaban thiqala idza qultu fi kitabillahi inif idan ni fada cikin littafin Allah bima la ilma li bihi bima la ilma li bihi in ni fadi abin da banda ilimi a wato a gare shi ko a kansa an gane ko wa aktharul mufassirina mafi yawancin masu tafsiri qalu sun ce al abbu abin da ake nufi da al abbu kullu ma tar'ahu al baha'im duk ciyawar da dabbobi suke ci wato kenan sunanta al abbu mai tahqiqi wani littafi Sheikh Mustafa al Adawi da ya zo wajen idza qultu fi kitabillahi bima la ilma li bihi sai kawo number 1 number ta farko kenan numero 1 in ka diba yace qala al hafiz ibn kathir ibn kathir yace fi tafsirihi a cikin tafsirin sa ya kawo a mujalladi na 4 wato shafi na 474 kenan a wato tab'at da take hannun shi mai tahqiqin littafin wa qala abu ubayd abu abid al qasim bin sallam abu abid al qasim bin sallam yace haddathana muhammad bin yazid haddathana حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنتم بي أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى لك فتر الله سبحانه وتعالى ميتك نفي كنا وفاكهة دعاء إتاتي وأبا سورة أبس آية 30 دعاء فقال سيأتي أي سماء تذلني وتسمى ذات رفيني وأي أرض تقلني وتكساتي ذات أوكيني تسامو إيكون أوكا تاكنا إن قلت في كتاب الله idan ni faɗa a cikin littafin Allah ma la a'lamu abin da ban da sani akan shi kenan nan ya kawo shi da lafazin shi yadda ya zo a cikin riwaya sabanin zaka iske wani wuri akwai dan bambanci tsakanin wannan da wannan tunda nan yace idza qultu fi kitabillahi bima la ilma li bihi a cikin littafi amma nan sai ce karkashi yace fi kitabillahi ma la a'lamu kenan haka yazo anas sanci tana yiwa malam ya kawo shi da ma'ana ne ko ko wani wuri haka yake a rubuce ya ce to wa haza mun qati'un ibnu kathir ya ce wannan asari yankakke ne an gane ko bayan ibrahim taimi tsakanin ibrahim taimi wa siddiq radiyallahu anhu da sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa anis sahabati asma'in wa tabi'in lahum bi ihsani ila yawmiddin ina son ya ce bai inganta ba kenan domin an ce akwai yankewa ma'ana ba a samu shi wannan ibrahim taimi bai haɗu sayyidina abubakar ba balle har ya samu wannan kuma bai faɗi ga waya amsu ba kafin sayyidina umar balle a tabbatar da inganci kenan sai da mutu maganar bata inganta ba wannan kenan to sannan kuma idan muka duba kalma ta al'abu ba al'abu bane kun gane ko idan muka duba cikin usulul tafsir na Sheikh Ibn Uthaymeen ya kawo cewa wadansu sai suka sa tsammanin al'abu uba ake nufi alhali ba shi ake nufi ba to wannan kenan sai kuma abin da kamata mu gane shine cewa wannan asarkin bai inganta ba kuma dan an ce sunna abukar bai san ma'anar wata kalma ba cikin alkur'ani don yan shi'a suna fakewa da wannan su kawo wannan asar gashi ma bai inganta ba to ko da mu dauka ba a ce ma asar ne wanda sun inganta da sunnar jinsan sayyidina umar shi ma ya inganta sanin rashin sanin ma'anar kalma bu san ma'anar ta ba a fayyace wannan ba wani abu bane tunda sahabbai suna da yawa suna iya su tambaya su san ma'anar ta duk da yake su larabawa ne kiran daga baya su san ma'anar ta kiran ko da ba su sani ba yana yiwa su sani kuma wannan yana nuna amanar su ta ilimi kasancewa su manya manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tunda ba su yi fassara ga hannunsa ba tana yawa sun san ma'anar ta a larabci amma abin da ake nufi da cikin nasi abu su sani ba don haka wannan ba wani abu bane shi yasa kada in shi'a suna fakewa da wannan wajen suka zuwa ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma su ce sayyidina abubakar akwai wanda suka gabashi musulunta sai na abu huraira afwan akwai wanda suka gabace shi wajen musulunta kuma ya fi su riwaya hadisi a shi ya shagalta ne nan ne ya ba da karfin shi shi yasa ya fi su riwaya hadisi ya damu da wannan kuma ba ya yi ta amsa ga sahabbai yan uwan shi kenan shi yasa sai samu mai yawa wannan shine ba wai dan saboda shi na son kawai ya tarwito hadisi bane ko da ba su inganta ba wallahu ta'ala alam to wannan shi ne abinda wato malam wato ya kawo to wannan shi ne ƙarshen sura sai kuma za mu shiga cikin wato suratul takwir mai tahqiqin littafi na asilatul qur'an al-majid sheikh mustafa al-adawi a number one ya kawo kenan in ka diba kasan littafi zaka gani lam yathbut an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sammaha tasmiyatan sariha kenan lam yathbut bai tabbata ba anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu sammaha cewa ya kirayi wannan sura tasmiyatan sariha da suna wanda yake gashi a fili qarara ya kirata da wannan suna wa fi hadisi tirmidhi ya zo cikin hadisin tirmidhi an ibn umar daga abdullah ibn umar qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man sarrahu duk wanda ya faranta yake son abin ya faranta mishi rai an yanzu ila yawmil qiyama ya kalli qiyama ka annahu ka annahu ra'ayi ainin kamar dai qiyamar dai ta tsayu an gane ko kiran ka annahu bai ce ka annaha ba domin damiri shi kuma zuwa ga yawmul qiyama ba wai ita qiyama ba ka annahu kiran ka annahu ka annal yawm ra'ayi ainin kamar dai ga ainin nan yana tsayuwa falyaqra ya karanta idha shamsu kuwirat ya karanta surata idha shamsu kuwirat da kuma wa'idar sama'un fatarat da idan sama'un fatarat wa idar sama'un shaqqat da idar sama'un shaqqat walaysa hadha sarihan fi tasmiya wannan bai fito karar ba kenan wannan shine sunan sura li'anna sifata yawmil qiyama da mun sifofin alqiyama fi jami'i suwar a cikin surori an gane ko bal ma alayci aha hiya fil ayatil al'uwal ta zo ne a cikin ayoyi na farko min ha daga wannan sura fata ayyana sai ya zan kamar wajibi annal ma'ana abin da ake nufi fal yaqra hadhihi ayat ya karanta waɗannan ayoyi ko kawai karanta surorin da ake ambaton waɗannan ayoyin wa unwinat an sanya mata unwani suna kenan fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari wa fi jami' at-tirmidhi da kuma sunan at-tirmidhi kenan jami'a da tirmidhi an gane ko suratu idha shamsu kuwirat surata idha shamsu kuwirat wa kadhalika an anwanaha at-tabari haka tabari ya sanya mata suna wa aktharu التفاسير دكما ديوان تفسيري هكا سكا سنيا سنة أنا نفهم معلما تفسيري يسمونها سنة سنة كلا سورة التكوير سورة التكوير وكذلك تسميتها في المصاحف كما هكا أنك سنيا سنة أتيان المصاحف القرآني كنا أنغاريكو أنكم يا إسيد من تشيدا تندى قرآني ونسيدنا عثماني ربوتا صحابي سنيا إجماعي أكان سا كنا ونيا يا إسيد من تهجا وهو اختصار ونن تقيتاواني لمدلول كورت معناه مدلولي abinda kalma ta kubirat take nunawa na ma'ana shine madlul wato samma ana kiranta suratu kubirat suratu kubirat tasmiyatan an sanya mata suna bi hikayati lafdin an hakaito lafazi wa qa'a fiha wanda yazo a cikin ta walam ya'uddaha bai lissafa ta ba fil itqan a cikin littafin al itqan fi ulumil qur'an ma as-suwar allati laha akthar min ismin cikin surorin da suke da fiye da suna daya wa hiya makkiya sura ce da ta sabka a makka bil ittifaq tare da ittifaqin malamai ya kawo alifun ha'un bi ma'ana intaha magana ta ƙari yadda ya dauko ta min at-tahrir wat tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wat tanwir to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo to idan muka duba mas'ala ta farko mas'ala ta 1177 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya ake Allah yace wa idal maw'udatu su'ilat lokacin da al maw'udatu yara da aka wato binne da ransu al'ada ce ta jahiliya sun kasance suna binne ‘ya'ya mata da ransu saboda tsoron aibi ko mu ce wasu tawaga ko wasu kabilu na laraba sun kasance suna da wannan al'ada ba dukkansu ba Allah ya faɗi wannan a cikin suratul nahli da kuma cikin suratu wato az-zukhruf wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman mathala a cikin suratul zukhruf game da abinda sun ka buga misali sun ka ce ‘ya'ya ne na Allah mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah kuma a cikin suratul nahli faɗi wannan ma karara wa idza bushira ahaduhum bil unsa an gane ko in an ka yi madayin su bushara da ya mace mau'udatu masu karatun qur'ani da yawa suna karanta shi mau'udatu to babu nunun su ce mau'udatu mau'udatu mau'udatu kuma da wato alhamza ne ba da ainun bane ba mau'udatu bane domin al-mau'uda abinda an kai alkawali al-mau'udatu daga wa'ada ne da alhamza ba daga wa'ada ba na ainun na alkawali shine wadda aka abin ga wa'ada da alhamza shine wato an turbuɗe mutum da ransa to wa idil mau'udatu lokacin da wato yara mata kankara kinan waɗanda aka tufe da ransu ko turbuɗe su kenan su ilat suka tambaya bi ayi zambin qutilat wani laifi suka yi aka kashe su an gane ko akwai kuma qira'a bi ayi zambin qutilat wato Abu Ja'far ya karanta wannan in mun ce qutilat an kashe ta ko qutilat aka kashe su wato sai zamanto ta fuskar turbuɗewa kenan kuma kotilar ta rayuwa an kashe su ba ta fuskar turbudewa ba ina fata an fahimci ni ko a bar su cikin daji su mutu ko a yadda su da abin da ya kama da haka to kotilat ta rayuwa ya zama to kenan kotilat karfin ma'ana ne duk ɗaya ne da kotilat da kotilat ko kuma kotilat wani ya kashe ɗaya kotilat wani ma ya kashe masu yawa kenan sai zama to an yi tashdidi don saboda bambanta ma'ana malam yace to wasu'alu amsa inna ma yahsunu yana inganta ne lil qatil ga wanda ya kashe lalil maktuli ba wanda an ka kashe ba domin za a tambayi wanda ya kashe ne yasa ka kashe amma wanda an kashe ba a tambayi shi ga zahirin magana haka kamata ya kasance yace to kulna za mu ci inna ma su'aluha tambayar da an kai masu waɗanda an ka kashe yaran kenan al-mau'uda shine su'aluha ai al-mau'udatu li tabkiti qa'iliha dan a kwace an gane ko a kawaitar da wanda ya kashe ta a sashi kunya wa tawbihihi a zarge shi bima taquluhu game da abin da za ta faɗa kenan su waɗannan yaran min al-jawabi na amsa فإنها تقول ذات شيء قتلت بغير ذنب an kashe shi an kashe ne bai yi laifin komai ba an gane ko kamar yadda ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kashe wani mutum zai ci kwala wannan mutumin jininsa yana zuba ya ci kwala shi ya kai shi gaban Allah ya ce Allah ka tambayi wannan mene masa ya kashe ni Allah ka muna tsari to wa nadhiruhu tamkar wannan fit tabkiti wajen kwacewa wa tawbihi da zargi qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala da Isa alaihi salam ga annabi Isa da Allah ya ce ma annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni ko anta qulta lin nasi da dai saurorin su kira'o'i daban-daban wato shin kai ne kace ma mutane su rike ni da ni da mahaifiyata kina anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah an gane ko kai ne kace ma mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka abin bauta in ba Allah ba suratul ma'ida aya ta 6 hatta qala ha annabi Isa ce subhanak sarki ya tabbatar maka ya Allah ma ya kunu li bai kasancewa gare ni an aqula ma laysa li bihaq in fari abinda ban da haƙi a kansa sura aya ta 16 da suratul maida kinan nan an tambayi annabi Isa amma Allah ya san bai ce ba dan saboda waɗanda sun kace ya ce haka nan su yi kumya ayi ta ta kare gaban Allah Allah kai mun tsari an gane ko kamar yadda turawa suke cewa devant Dieu et devant le, le, le peuple an gane ko gaban mutane kuma gaban Allah kinan kumya sai ta zama to ta girma kwarai da gaske mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1178 kenan malam yace fa in qila idan an ka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce alimat nafsun ma ahdarat kowace rai ta san abinda ta gabatas ta halarto da shi fa athbata al-ilma sai Allah ya tabbatar da ilimi li nafsin wahida ga rayuwa daya ma anna kullu nafsin tare da cewa kowace rai ta alamu ma ahdarat ta san abinda ta halarto da shi yawmal qiyamah da tashin al-qiyamah بدليل قوله تعالى سبب فطر الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ranar da kowace rai za ta san abin da ta halarto da shi min khairin na alkhairi muhdara a halarce wa ma amilat min su'in da kuma da abin da ta zo da shi mummuna sai an ka shahi muhdaran sai ka kaddara shi shi ma yana a halarce tunda Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za su iske abin da sun ka aikata yana halarce to nan ma amilu ma ismul mawsul ce tafi da umum tana nufin dukkan abin da dan adam ya aikata kenan wanda yazo da alkhairi da sharri zai gani wanda yazo da sharri kadai kuma zai ga sharrin sa an gari ko fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yace to kullu zamu ce hadha wannan mimma urida bihi abinda ake nufi da shi kenan an kaso da shi ne aksu madlulihi sabanin inji malaman zauri sun kace sun kuyi mana kishiyar ma'anarsa ومثله تمكرسا كثير في كلام الله تعالى ينا da yawa a cikin maganar Allah wa kalamul arab da maganar larabawa su ma suna da wannan uslubi ka qaulika kama ka qaulihi ta'ala kama inda Allah yace rubama yawaddu alladhina kafaru so da yawa kenan kafirai sun so laukanu musulmin da sun so su zan musulmai ma'ana suna gane cewa musulunci gaskiya ne amma son ransu da abin da suke samu na hanya haramta kuɗi da kuma shugabancinsu da kuma biye-biyen bukatocin su na duniya suke ganin in sun bi Allah wannan zai sulbuce musu shi yasa ba sa son biyan Allah shi yasa kasashen turawa suna ganin an ce a bi Allah za a rusa gidajen giya da ake samun kuɗaɗe za a rusa gidajen karuwai da gwamnati take samun kuɗaɗe za a hana sabon Allah kenan su gwamnatocin su za su ruguje da kuma masu kamfanin da suke samun makudan kuɗaɗe ta fuskar yada fina-finan batsa suna ganin kenan za su koma talakawa ko da sun gane musulunci gaskiya ne sai su kiya su kiran addinin musulunci wal iyad billah Allah kai mu da tsari kenan so da yawa sun yi burin su kasance musulmai suratul hijri aya ta biyu wasu kuma sun ce rubama ya yi karamci kenan rubama wasu sun ce tana nufin takfir wasu sun ce rubama tana nufin taqlil tana da ma'ana da biyu wani lokacin tana nufin abu yana da yawa wani lokacin tana nufin abu yana kaɗan malam yace fa inna rubba wato kalima ta rubba ko mu ce harafi wato in mun ce kalima nan alal alarci kenan in mun ce harafi ne tunda ba suna bane kuma ba fi'ili bane wato wannan harafi na rubba huna anan bi ma'ana kam yana nuna so da kam wadda take zakkuwa littaksiri akwai kam ta tambaya akwai kam kuma littaksiri wadda take nuna abu yayi yawa kamar inda Allah ce salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina kenan nan rubba tana nufin karamci amma nan sai ta zo tana nuna mai yawa an gane ko kenan an zo da sunkuyan abin da ake nufi da ita malam yace wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala hikayatan an Musa riwaya kinan abin da an karwaito maganar annabi Musa alaihi salatu wassalam sira da amincin Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim li qawli li qaumihi da yace ma mutanen sa wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum to kaga qadda tazo ta'lamuna fi'li mudari'i ne shi ko fi'li mudari'i in yazo yana nufin karancin abu qad aqulu tana yiwa in ce to kaga kenan ba tabbas bane to amma nan waqad ta'lamuna ta'lamuna kaga fi'li mudari'i ne waqad ta'lamuna kenan tana yiwa kun sani amma nan waqad ta'lamuna qad nan tana rufin at-tahqiq kamar yana nuna tabbas kun sani annabin Allah ne an dai rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku saboda ayoyin da kuka gani suratul saff aya ta biyar kenan wannan ya nuna cewa qad tare da fi'li mudari'i tana zakkuwa tana nuna abu yana da yawa kenan kuma tana da ma'anoni daban-daban in ta zo tare da fi'li mudari'i sannan qad in ta zo tare da fi'li madi wasu kace tana rufin at-tahqiq qad jaa haqiqa yazo wasu kace a'a to ai jaa ya riga yazo kinan kad ba ta kara mafi ili karfi wasu kace a'a ai akwai ta'kidi ma cikin ta'kidi ina fata an fahimci ni fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un kaga kulluhum gaba ɗaya din su ajma'una gaba ɗaya sun kace ta'kidi na wasu sun kace a kulluhum gaba ɗaya din su ajma'una tare a lokaci daya malam yace to wa qawlu sha'ir da fada sha'ir qad atruku al-qirna ina barin al-qirna tsarana musfarran anamiluhu ma'ana yatsunsa ‘ya'yan yatsu su ne anamil musfarran sun yi fatse-fatse kinan sun koma ɗuruwa-ɗuruwa an gane ko ya ce to ka an na afuwa ba huka ce suturarsa mujjat wato an cuɗanya ta asalin majja shi ne ka ɗebo ruwa cikin bakinka sai ka hurza to mujjat an cuɗanya yake nuhi bi firsadin da wani wato nau'i na icce da ake kira alfirsad wato ana kiran shi attut attut wani icce ne wanda yake tuta ma'ana ana cin shi zaka yi shi kamar baki baki ne idan ka ci shi bakin ka zai yi baki to shine yake nufi an gane ko awil ahmar minhu ko ko jan tut domin tut akwai baki akwai wato ja kenan ma'ana dai wato yana nufin zaka iske in ma an ce tut baki domin idan ya sare shi yana nufin ya mutu jinin sa zai fito shi ko jini in ya fito sai kaga yayi baki ko kuma a'a lokacin da ya sare shi din mutumin yana kwance jinin shi gashi nan jajaja in mun ce tut ahmar ake nufi kenan tun jinin bai yi baki ba ko kuma dukkan su yana ɗaukar su daga farko jinin ya koma jajjaja ƙarshe kuma daga baya ya yi baki sai zama to dukkan ma'anonin sun samu shiga an gane ko to wannan baiti mai taƙaƙi wannan littafi ya sanin batu in ka diba za ka gane shi min al-basit kenan daga wazani na na basit kamar da ake faɗa cikin ilmul arud na abid bin al-abras ina fata an fice yace ash-shahidu fihi wa shahidu fihi abinda inda ake nema aka fa hujja cikin baitin maji'u qad litakthiri kinan qad ta zo litakthiri saboda yawaitawa kuma ya kawo sauran littattafai mai su zai ƙara dubawa ya gane su to almuhimmu da duk da wannan ya kamata mu gane cewa fi'ili in an danganta shi zuwa ga Allah to ma'anar shi za ta fita irin sabanin wato yadda za a danganta ta zuwa ga bayi domin an ce misali qad tare da fi'ili mudari'i tana nuna kaɗan ga Allah ba ta nuna wato kaɗan ko shakka misali qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum Allah ya san masu kanye mutane to nan ba tana yi ba Allah ya sani tabbas Allah ya sani don babu abin da Allah subhanahu wata'ala ya jahilta sai mun yi hattara wajen danganta fi'ilai ko sifa ko kuma aiki zuwa ga wato Allah subhanahu wata'ala ko suna zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ne abin da malam ya kawo game da wato wannan kenan sai ne zama to alimat nafsun ana nufin kowace rai ta sani ko kuma mu ce an nafsu na ana nufin jinsin rayuka an gane ko kenan alimat jinsul anfusi ma ahtarat shine abin da ake son a ce wallahu ta'ala alam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 215 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab qala yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innahu la qawlu rasulin karim shi alqur'ani magana ce ta rasulin manzo karimin mai daraja suratu takwir aya ta 19 kina an danganta shi zuwa ga jibrilu an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika wanda ya sabkar da shi ma'ana wanda ya sabko da shi shine jibrilu ba wai ya sabkar da shi ba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ko nazzala bihi ruhul amin hamza da kisa'i da khalaf da yaqub da ibn amir da shu'ba sun karanta nazzala bihi ruhul amin da an ce nazzala bihi ko tana yiwa a ce shi ya sauko da shi kamar yadda yace qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq ko kuma nazzala bihi wanda Allah ya sa ya sauko da shi sai zamanto Allahu nazzala bihi ruh ar-ruh al-amin tunda an ce nazzala bihi ruha nan sai zamanto wanda an kasa ya sabkar da shi can kuma nazzalahu ruhul qudusi wanda ya sabko da shi sai mun yi hattara can fa'ili na nan kuma maf'uli na a wannan qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da yaqub da ibnu amir da shu'ba nazzala bihi ruhal amin ba nazala bihi ba yanci nazala bihi ruhu sai zaman tunan ruhu shine fa'ili mala'ika jibril an gane ko to Allah dai yasa jibril ya sabko da shi in mun ce nazzala bihi ruhal amin nazala bihi ruhul amin kuma jibril ya sabko da shi yace malam yace zahiru hadhihi aya zahirin wannan aya yatawahhamu minhu al-jahilu jahili kenan wanda bai fahimci wannan mas'ala ba ko bai san alqur'ani ba ko bai san addini da kyau ba zai sa wasu tsammanin cewa anna alqur'ana shi alqur'ani kalamu jibril magana jibrilu ce ma'a anna al-ayat al-qur'aniyya tare da cewa ayoyin alqur'ani musarrihatun sun fada karara sun kurutas inji malaman zauri bi kasratin da yawa bi annahu kalamullah cewa alqur'ani maganar Allah ce kinan ayoyi masu yawa ka qaulihi kamar faɗar Allah subhanahu wata'ala wato fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah inda Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kina idan wani mushriki ya nemi ka bashi kariya yazo ya saurari magana Allah ana magana da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka bashi kariya har yazo ya saurari magana Allah suratul tauba aya ta 6 kina wannan ya nuna qur'ani maganar Allah ce waka qaulihi kuma kamar faɗar Allah subhanahu wata'ala kitabun uhkimat ayatuhu shi alqur'ani wato littafi ne wanda ayoyinsa an kyautata su ثم فصلت سنة أن كرر دي بيان سوء من لدن حكيم خبير دقا وجن الحكيم واتو ما يحكم شيني الله الحكيم خبير كما مسلي كما بأكاو مسونا الله بألف والله بعد الله نكرا بني دمي ونن قائدة باتش كاتكين سونا يا الله ونورك يو أتي الحكيم ونورك أتي أتي حكيم تو إن بأكاو حكيم بأتي الله نكرا ني دمي ما الله نكرا ني كافر تيني كررا سورة هود آية تفرقوني الله يفعي ونن an gane ko kenan wannan ya nuna cewa daga wajen Allah alkur'ani yake tun da ya ce milladun hakimin khabir والجواب امسح واضح ما لا يتي بينتك من نفس الايه الجماعه ايتا ايه كران كانت ذا افهمتي wannan لان الايهام الحاصله domin الايهام zaton da mutun zai yi alhasila wanda ya tabbata min qawlihi daga fadar Allah inda Allah ce innahu shi alqur'ani la qawlu magana ce yadfa'uhu abinda zai tunkuɗe wannan mummunan tunani zikrur rasuli da anka ambaci manzo li'annahu domin shi wannan ya dullu yana nuna ala annal kalama li ghairihi yana nuna magana ba tashi bace domin turo shi ne aka yi da ita lakinnahu sai dai shi ursila an turo shi bi tablighihi da isar da sako zuwa sakon Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin cikin mala'iku ma akwai masu isar da sakon Allah Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas فمعنى قوله ما أنا رفض الله سبحانه وتعالى لقول رسول ما جنا شيء تمنزو أي تبليغه كنا وند ذي إسد شيء تبليغه كنا إسر واني أمن أرسله جوند الله يتروشي من غير زيادة ba tare da ya ƙara wani abu ba wala naqsin ko ya rage wani abu ina fata an fahimci wannan shi ne abinda ya kamata wato mu fahimta an gane ko mai tahqiqi wannan littafi Ahmad Muhammad Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a number 3 kenan number ta uku yace kana iya wato dubawa a cikin gharibul Qur'an na Ibn Qutayba صفحة 484 كنا طبعا da shi mai littafin amfani ita da tafsirin tabari in ka duba kenan ma a cikin wannan sura in ka duba kuma da tafsiri na Thalabi an gane ko da alhidaya na makki bin abi talib gane ko inda kuma ya kawo number one inda yasa innahu la qawlu rasulin karim yace al-aya kina sai ka number one kadiba yace wa mithlu al-aya akwai aya irin wannan aya ta 40 min suratul haqa an gane ko kina sai zaman mai har da qur'ani ya hattara akwai innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun sannan kuma na akwai innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil arshi makin a cikin wato suratu at-takwir wajen hadda qur'ani kai zaman mutum yana da sura ya je ya fada a cikin wato wata sura kenan to yan uwa wannan shine karshen bayanin da ya zo a cikin wato wannan sura game da abinda malamai suka kawo na bayani yanzu zamu je a cikin sura ta gaba ita ce suratu al-infitar sura ta al-infitar infitar shine tsagewa kenan infatar shay shine abu ya tsage to fatara kuma shine ya halicci abu inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa idan muka duba suratul infitar nan ba ta farko mai tahqiqin wani littafi أسئلة القرآن المجيد كنن شيخ مصطفى الأدوي يتي قال ابن عاشور ابن عاشور ياتي سميت هذه السورة أن سيما سورة سنة سورة الانفطار في المصاحف أتكلم القرآني دا أكربوتا ومعظم التفاسير دا كما دا يوا دا تفسيري شيني معظم وفي الحديث الذي رواه الترمذي ده حديث ده الترمذي يروي توشي عن ابن عمر ده عبد الله بن عمر قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا ده أمين الله ستبتا أغريش ياتي من سره duk wanda ya faranta mishi rai kinan yake son an yanzura ila yawmil qiyama ya kalli kiyama kamar gata tana tsayuwa ka annahu ra'ayu ainin kamar dai wannan yinin na kiyama kinan damiri na hu yana koma zuwa ga yini kamar dai ga shinan abin yana faruwa a cikin wannan yini kiyama tana tsayuwa falyaqra idh ash-shamsu kuwirat ya karanta idh ash-shamsu kuwirat wa idh as-sama'u shaqqat da idh as-sama'u wa idh as-sama'u fatarat da idh as-sama'u fatarat wa idh as-sama'u shaqqat da idh as-sama'u shaqqat kaga nan tsakiya sai kawo إذا السماء فطرت يتي قال الترمذي ترمذي ياتي حديث حسن غريب حديث ني حسن مي كيو غريب أما أكوي باكونتا تare da shi kenan ta fuskar hanyoyinsa an gare ko kenan wannan ya nuna cewa cikin hadisi ya zo ana kiranta idza sama'un fatarat ma'ana ya kira farkon jumlar da ta zo a cikin hadisi bai kira suratul infitar ba mai hattara ba ya kawo shi bane don ya nuna kenan ya zo a matsayin suratul infitar a cikin hadisi قالت yace wa qad arafta ma fihi min al-ihtimal yace ka san abin da ke cikin wannan hadisi na ihtimal kamar wato maganganun da za su iya ma'anar za ta iya dauka na ma'ana fi awwali surati takwir a farkon surati takwir an gane ko kina yana yiwa kawai ya kawo kalmomin da ake faɗa ne kenan a farkon waɗannan surori ko kuma ayar da ake ambata kaza a cikin wannan wato sura wa summiyat an ambaci wannan fi ba'd tafasir a cikin suran an sanya mata suna a cikin sauran littafan tafsiri suratu idan sama'un fatarat sura wadda ake ambata idan sama'un fatarat ko surar da take budewa da idan sama'un fatarat ko surar da aya ta farko cikin ta take farawa da idan sama'un fatarat wa bi hadha al-ism da wannan suna ne an wani hal bukhari imam bukhari ya bude mata ma'ana ya bude bayanin ta ma'ana ya sanya mata suna ko ya bude bayanin ta fi kitab tafsir a cikin kitab tafsir ma'ana babi wanda ya bude ya kebance shi babban babi mai bayani kan tafsiri min sahihi a cikin sahih al-bukhari ولم يعدها صاحب الإتقان بيلتافع عن الإتقان في علوم القرآن بيلسا فاتبا مع السور ذات أكثر من اسم شواتنا لبتن سوري وأن سنة دا واتسونا في يد الآية وهو الانفطار شيني الانفطار كوي يكاو kinan wa wajhu tasmiya abin da yasa an kasanya mata suna kinan fuskar da ta sa an kasanya mata wannan suna wuqu'u jumlati idha sama'un fatarat saboda jumla ta idha sama'un fatarat ta zo fi awwaliha a cikin farkon wannan sura fa urifat biha sai an kasanta da wannan wa summiyat an sanya mata suna fi qalilin min at-tafasir daga kadan daga cikin tafsirai don farko ya ce mu'azamu tafasir kinan can wancan cikin mafi yawan tafsirai nan ko fi qalilin min at-tafasir daga kadan daga cikin tafsirai suratun fatarat ana kiranta suratu in fatarat waƙila kuma aka ce tusamma ana kiranta suratul munfatira sura mai tsagewa kenan sama tana tsagewa ai as-sama'ul munfatira sama mai tsagewa wa hiya makkiyatun kuma ita makkiya ce bil ittifaq da ittifaqi kuma an ce as-sama'u munfatirun be saboda an hankalta wa ita sama ko jinsin sama munfatirun zai tsatsage ko kuma as-sama'u ana nufin as-saqfu don Allah ya kira ta as-saqfu a cikin suratul anbiya waja'alna as-sama'a saqfan mahfuza to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo game da wato bayani kenan to idan muka diba mas'ala ta farko a mas'ala ta mas'ala ta za mu tashi akan ta farko kenan mas'ala ce ta 216 a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malai yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala alimat nafsun rai ta san ma qaddamat abinda ta gabatas wa akharat da abinda ta jinkirta suratul infitar aya ta biyar malai yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja yuhimu zahiruha zahirinta yana sa a sa tsammanin cewa annal ladhi ya'lamu mutumin da ya sani yawmul qiyamati ranar tashin alkiyama kina a ranar tashin alkiyama ma qaddama abin da ya gabatar wa ma akhara da abin da ya jinkirta nafsun wahida rai guda ce wa qad ja'at ayatun ukhra wadansu ayoyi sun zo daban tadullu wadanda suke nuna ala anna kulla nafsin cewa kowace rai ta alamu ma qaddamat ta san abin da ta gabatar wa akharat da abin da ta jinkirta ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu wataala hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ko wata qira'a hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat kidan kowace rai za ta tatlu za ta karanta ko tablu za ta jarraba ta ga abin da ta aikata suratu yunus aya ta 30 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu insanin kowani dan adam alzamnahu za mu lazimta mishi ta'irahu nan littafin sa nan ba an nufin tsuntsu ba saboda abu ne wanda za a daura mishi yana gudu kinan kamar yana birani kamar yana yin wato iska yana buga shi kamar tsuntsu yana fira ta'irahu dai a takaice littafin sa fi unuqihi a cikin wuyansa ونخرج له يوم القيامة إذا مفتر مشي دا كتابا للتافي يلقاه كو يلقاه أنغاري كو كراو إيدا بند بل للتافي منشورا أبن واتوبود واكينا سورة الإسراء آية تشاؤكو إلى غير ذلك من الآيات وأن وأن وأن آيوين وأن با وأن با نسكيرو تشادو أدم زيغا أبن دي أيكتا سنة ديوا والجواب ما رأيتي أمسى أن المراد بقوله أبن أكن في نفس نم كل نفس دكر ري والنكرة ما رأيتي إتنكرة kamar sunan da bai da alif walla wa in kanat duk da yake ta kasance la ta ummu ba ta haɗewa illa fi siyaqin nafi sai in ta zo a cikin siyaqin nafi kamar yan an ce la nafsa kenan aw sharti an gane ko koko ta zo cikin sharadi an gane ko ma'ana an kawo na kira cikin sharadi ta zo an gane ko kamar ka ce in ja'a rajulun aw limtinan koko sai in ta zo wajen wato imtinan masu ma'ana lokacin nuna baiwar Allah subhanahu wata'ala domin baiwar Allah ta haɗe kowa da kowa kiran nan za ta haɗe kowa da kowa to anan ne take nuna umumi ita na kira kama ta ƙarrara fil usul kamar yadda tabbata a cikin wato usulul wato alfiqhi in ka diba cikin tafan usulul fiqhi daban-daban zaka gani malam yace to fa inna tahqiqa magana wadda at tabbatatta annaha ita wannan na kira fi ita na kira rubbama wani lokaci tana yiwa a fadatul umuma ta nuna umumin abu ya haɗe komai da komai bi qarinati siyaq in an hankalta ma siyaki na magana min ghairi nafiyin ba tare da kuma an samu nafiyu ya gabace ta ba korewa kenan aw shartin ko sharti aw imtinanin ko ko imtinan shine wato baiwa kenan nuna baiwar Allah subhanahu wataala ka qaulihi kamar inda Allah ya ce alimat nafsun rai ta sani fi takwir a cikin suratul takwir علمت نفس ما أحضرت والانفطار ده كمان تكين انفطار يتي علمت نفس ما قدمت وأخرت أي حتى وجه حدا سورة التكوير آية تشاهد كنا علمت نفس ما أحضرت شيكما علمت نفس ما قدمت وأخرت كن سورة الانفطار آية تبيا وقوله ده إن الله يتي أن تبصر نفس كنا مذكر به كي غرغر إيدا القرآن أتكن سورة الأنعام أن تبصر نفس بما كسبت كدري أن تبصر كنا أكاماتا أكوي ما أنولي دبن دبن كلمة أبصر أسلم واتو upsila shine wato ana iya cewa an kwace ta an sata ta yi kawaici ta kasa magana an gane ko da sauran abin da ya kama da haka suratul an'am aya ta 70 wa qawlihi da fadar Allah an taqula nafsun ya hasrata kidan rai ta ce ya hasrata nan dukkan rai ake nufi ba rai guda ba dukkan rai ta kafiri can kuma an tubsala nafsun a kwace rai ma'ana ko wace rai ta kafiri wadda bata aikata aikin alkhairi ba to kidan wannan yana cewa nan na kira ta zo fi siyaqi ba cikin siyaqin nafi ba ba sharti ba an gane ko kuma ba abin nan ba ba nahyu ba kuma kuma imtinan ba kuma ta zo tana nuna umumi kidan wannan siyaqi an ka hankalta ma kidan sai zaman to alimat kullu nafsin ake nufi a cikin waɗannan ayoyin guda biyu na fata an fahimce ni wannan shi ne abin da malai yake sun yace yace wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta to lokacin da malam ya ce a rubama a faratul umum bi qarinati siyaq sai mai taqiqi wanda littafi Ahmad bin Muhammad Badawi daidan kalmatu siyaq sai kawo number 3 number ta uku kenan ar-raqm thalith yace kadiba cikin hashiyatu ash-shihab ala tafsir al-baydawi nan akwai wannan bayani lishihab al-khafaji kenan shihab al-khafaji shi yayi wannan da kuma at-tahrir wa at-tanwir na Ibn Ashur in ka duba kenan zaka ga wannan bayani ina ganin a mujalladi ya ce na bakwai shafi na 297 ko kuma dai ban sani ba ko a cikin surar ne da ya kawo surar ko ayar daidai ayar da ya fi saboda taba'a tana iya wato bambanta sai a samu ko kuma babi ya bambanta ba a samu abin nan fahimtar abu da kyau ba to wannan shi ne abin da shi malan wato ya kawo to idan muka duba a mas'ala ta 1179 a cikin littafin asilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan an kace li ayyi fa'idatin wace fa'ida ce akwai an gane ko takhsisu dhikru takhsisu dhikri ko dhikra sifatil karami an ka keɓance sifa ta karamci ga Allah duna sa'ir sifatihi amma ba a zaɓi sauran sifofi ba fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce ma gharraka bi rabbikal karim kenan kai dan adam menene ya rude ka da ubangijinka mai daraja ba a kawo wata sifa ba me yasa aka zaɓi wannan yace to kulna zamu ce qala ba'dhum sashen malamai yace inna ma qala zalika abin da yasa Allah ya faɗi wannan lutfan bi abdihi dan tausayi ga bawansa wa talqinan lahu Allah ya lakkana mishi ya gaya mishi kenan hujja hujjatahu hujja an gane ko wa uzrahu da uzurinsa an gane ko li yaqula yace gharrani karamul karim dan adam kiyama sai yace ai wato karamcinka Allah shi ya rude ni ina ganin kamar ba za ka kama ni ba shi yasa Allah ya kira al-karim kaga wannan cewa wannan zai sa wannan idan abin ya rude shi kaga ga magana tana da nauyi domin bai dace a ce ba don Allah ya faɗi cewa yana gafara kuma yana kama wanda ya sabo kenan wannan ba za a kasu nan da zai ruɗi dan adam ba don ya ce wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab wa qala al fudail fudail yace wani malami ne rahimahullah Allah ya masa rahama yace law sa'alani Allah ta'ala da Allah ya tambaye ni hada su'al wannan tambaya la qultu da nace gharrani abin da ya ruɗe ni suturuka jam'i na asitru kenan rufewar da kai tai mini asalin asitru ana iya cewa kamar labule kenan suturukal murkhat mur al murkhatu wato wato suturka suturka ko mu ce kyaure kyaurenka da kar al murkhatu wadanda ka sauko gare da ka suturta ni ina ta aikata zunubi baka tona min asiri ba wa ruya an yi riwaya siga ce ta tamridi anna aliyan cewa aliyu karramallahu wajhahu Allah ya karam ya girmama fuskar sa ya darajatar da fuskar sa an gane ko wa karramallahu wajha as-sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin saha wata rana aliyu saha ya yi wato tsawa kenan ya daga murya bi gulamin lahu domin kalma ta saha tana nufin kuwa kenan saha ya daga murya bi gulamin lahu ga wani yaro nashi marratin so da yawa yana kiransa kenan falam yulabbihi bai karba ma kiran shi ba thumma aqbala sannan shi yaron yazo fa qala yace ma laka lam tujibni aliyu yace shi me yasa baka karba mini ba fa qala yace li thiqati domin na yi tabbas bihilmika da wato juriyarka da hankurinka kenan wa amni kuma na aminta uqubataka ko uqubatuka kenan uqubar da zaka yi mini an gane ko fastahsana jawabahu sai aliyu yaga kyawun amsar da ya bayar wa ataqahu ya antar da shi wa li hadha qalu dan haka ne mutane sun kace min karamir rajuli yana daga cikin karamcin mutun darajar shi su'u adabi ghilmanihi sai kaga yaran shi sun lalace ma'ana mutumin da yake da karamci sai kaga yaran shi suna da sako-sako ba ana rufe suna lalacewa ba domin kai ma yaran ka sakaci ko ƴaƴanka ko na ƙasa gare ka da ko shugaba yayi sakaci ko malami yayi sakaci ga almajiran shi baya tsananta musu in suka lalace to wannan bai yi ba shi yasa ko maraya aka baka riko idan kaga zai lalace to ya kamata ka tsawata mishi ba wai ana rufe da an ce ba a taɓa maraya ba a bar shi kawai ya rinka yin har ya lalace wannan ba kauna ba ce wannan shine bambanci tsakanin tarbiyyar uwa da tarbiyyar uba shi uba yana tsananta ma ƴaƴa sai ana ganin kamar yana tsananta musu ita ko uwa sai ta bar su ba ta tsananta musu wanda shine galibi duk da yake lokacin ma uwace ke tsanantawa uban shi ba ruwan shi to amma dai idan yaro ya abinda bai dace ba dole a yi kokari a yi masa ladabi da biyayya dan saboda mi dan saboda ya koma akan tafarki na daidai in ba a yi haka ba to kaga za a samu matsala ina fatan an fahimta to da haka da yana da kyau mutum ya fahimci wato wannan to wannan shi dai ne abinda ya kamata mu fahimta an gane ko wal haqqu malam yace abinda a gaskiya annal wajiba alal insan abinda an wajibi akan dan adam Allah ya tarra bi karamillah kar ya rudu da karamcin Allah an gane ko wajudihi da yawan kyauta Allah fi khuluqihi iyahu fi khalqihi iyahu wato baiwa ta Allah da Allah ya halicce shi shi dan adam wa isbaghihi kuma Allah ya rufo mishi cikawa shine asbagha wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa isbaghihi ni'ma Allah ya cika ma dan adam ni'ima az-zahira wadda take bayyananna wal batina da kuma da take a ɓoye alaihi ga ɗan adam to in ɗan adam ya rudu da wannan fa yasihi ya saba ma Allah wa yakfuru ni'matahu wato fa ya'siyahu ya saba ma Allah wa yakfura ni'matahu ya kafirce ma ni'ma Allah ikhtiraran dan ya rutu bi tafdilihi al-awwal dan Allah mishi falala ta farko falala ta halitta da kuma bashi ni'momi fa inna zalika amrun munkar wannan al'amari ne abin kyama kharijun an haddil hikma ya hita daga hikima ta dan adam wa hadha da wannan ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace lamma qara'aha lokacin da ya karanta wannan aya yace gharrahu jahaluhu abinda ya rudi dan adam har ya kafirce ma Allah inda Allah ce ma gharraka bi rabbikal karim jahilcin dan adam ya rudi shi mai tahqiqi wanda littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai yafsanan batu yace da'ifun wannan hadisi da'ifi ne qala az-Zailai Imam az-Zailai yace fi takhrij al-ahadith fi takhrij al-ahadith wal athar wajen fitar da ahadith hadisi wal athar da athar kenan ya nuna cewa da'ifi ne da sauran maganganu na malamai kenan wannan hadisi bai inganta ba kan wani ya zo ya zaburo ya ce ya inganta in kuma ce ya inganta to ba matsala bane kawo hanyoyin da suka sun nuna cewa hadisin ya inganta sai a karba saboda akwai waɗanda suke ganin in sun faɗi magana ba a cewa a'a wa qala umar radiyallahu anhu ta'ala mun dawo cikin littafi umar radiyallahu anhu yace gharrahu humquhu abinda ya ruɗi dan adam game da ubangiji humquhu wa wutarsa wa jahalhu da jahilcinsa kidan kaga wannan magana sayyidina Umar ce ba hadisi bane anan wa qala al-hasan hasan yace in an ce al-hasan galibi cikin tafan tafsiri in an kawo abin nan hasan al-basri ake nufi in ba an ce hasan baji kaman zo sallallahu alaihi wasallam gharrahu abinda ya ruɗi dan adam wallahi shaytanuhu shaytanin da ke tare da shi al-khabith wanda yake mummuna alladhi zayyana lahu al-ma'asi wanda ya kawata ma dan adam mummuna aiki kuma sai a ce duniya ta ruɗi dan adam wani lokaci a ce shedan a'a ita duniya an halice ta ruɗi dan adam da abin da ke cikin ta kuma shedan ne yazo ya nuna mai tana da daɗi ana iya saba ma Allah a tsira ko ko an saba ma Allah ba abin da za a yi ina fata an fice ni shi yasa Allah ce wa gharratuhum al-hayatu dunya wani lokaci kuma ya ce shedan fala taghurrannakum al-hayatu dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur ko kuma shedanin mutun shi ma ya ruɗe ka tare da cewa shedanin aljani ne ya ruɗe shi ya sashi wannan aikin kenan wanda ya ruɗe shi shaitanuhul khabis khabis alladhi zayyana lahu al-ma'asi wanda ya kawata mishi mummuna aiki sabo kenan fa qala lahu yace if alma shi'ita ka aikata abin da ka ga dama fa inna rabbaka karimun ubangijinka ai mai mai daraja ne baya yin komai da kai ina fata an fahimce ni to wannan aya da Allah ya ce ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka ubangijinka wanda ya halicce ka fa sawwaka ya daidaita halittaka fa adalak ya daidaita wato fasawaka ya daidaita halittarka fa'adalak kuma ya daidaita da kai to auju daidaita wata kini tuna fasawaka ya daidaita halittarka tun kana cikin cikin mahaifiyarka fa'adalak kuma ya daidaita halittarka ya haɓaka ta bayan ka fito ko fasawaka ya daidaita ka tun kafin ka zamanto wato halitta kana digon mani ya ta yadda kai daga wani hali zuwa hali fa'adalak sannan kuma ya daidaita halittarka bayan ka kasance dan adam an gane ko ku fasa waka ya daidaita ka fa'adala ka kuma ya ƙara daidaita ka ya ci gaba da daidaita ka sai zaman to ta akidi na don mu gane wannan in muka duba sauran qur'a sun karanta fa'adalak kenan fa'adalak wato al-kufiyun sun karanta fa'adalak sauran sun karanta wato fa'adalak to addala kuma yafi karfin ma'ana wadansu suna iya cewa a duk ma'anar su daya fa'adalaka da fa'adalaka duka ma'anar su daya wadansu kuma suna ganin a'a in an ce wato fa'adalak sai zamanto alkufiyun asim da hamza da kisa'i da khalaf su karanta fa'adalak fa'adalak sauran kuma sun karanta fa'adalak ma'ana ya ƙara daidaita halitta kacan fa'adalak yana daidaita ta fa'adalak har ya kai inda zai daidaita ta wato gaba daya haka ne za a iya wato taujihin waɗannan maganganu wallahu ta'ala ala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1180 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta amfani wata rai da komai ba an gane ko wan nufusu su ko rayuka al maqbulatu wadanda za a karba karba ma al maqbulatu shafa'ata ko an gane ko wadanda za a karba ma ceto ko al maqbulatu shafa'atu tamliku za ta mallaka liman shafa'at fihi ga wanda ta yi ma ceto kenan fihi ta yi ceto don shi ko ta yi masa ceto shine fihi shay'an wani abu za ta amfani shi da wani abu wahuwa shafa'a shine ceto kulna za mu ce almanfiyu abinda an ka kore subutun nusrati tabbatar taimako bil mulki ta fuska kana da iko wa saltanati da kuma wato a ce kana da dama da iko da za ka yi wa shafa'atu shi ko ceto laisa bi tariqil mulki ba ta hanyar mulki bace was saltanati ba ka mallaki abin bane ta fuskar iko da samun dama kana iya da ikon da za ka yi haka ko yadda kake so kenan fala tadkhulu fi nafi kenan wannan ba zai shiga cikin nafi ba domin an ce ba za ta mallaka ba to tunda ba za ta mallaka ba kenan ba mulkin ta bane sai in Allah ya ga dama ya bata ceton kenan wa yu'ayyiduhu abin da ke karfafa wannan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala wal amru yawma idhil lillah al amri na al jinsiya ce jinsin al'amura suna ga hannun Allah an gane ko jinsin al'amura a wannan yini suna ga hannun Allah subhanahu wata'ala wa qala muqatil muqatil yace sunan wani malami ne nan ba mai zuwa wajen yaki ake nufi ba al murad abinda ake nufi bin nafsi athaniya rai ta biyu da anka ce yawma la tamliku nafsun li nafsin kenan nafsu thaniya rai ta biyu da anka ce li nafsin athaniya rai ta biyu al kafira wato kafira ake nufi kenan wata rai ba za ta yi amfanin wata rai kafira da wani abu ba wal asahu malai yace zance mafi inganci annahu alal umum ana nufin dukkan umumi fin nafsaini a cikin wato rayuka guda biyu kenan wata rai ko ta la tamliku nafsun rai ta musulmi ko ta kafiri ba za ta yi amfani ba li nafsin ga wata rai ko ta musulmi ko ta kafiri shay'an wani abu kenan shine abin da ake nufi sai zaman to ceto sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala don ya ce man dalladhi yashfa'u indahu illa bi izni sannan kuma sai wanda Allah ya yarda da shi wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna wannan shine abin da ya kawo kenan za su cece shi idan kuma sun yi imani za su amfane su idan ya'ya suka yi imani iyayen suka yi imani za a ɗaukaka darajar ya'ya saboda darajar iyaye kamar yadda Allah ya faɗa wannan amfanin kuma bai shiga ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء من قال كوك واتبعتهم ذرية ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم أن قال كوك كما يدري كراو إيسو كما بنتا أولا واتورين كنان wannan shine abin da ya kamata mu fahimta to sai kuma abu da ya kamata mu kara inda yace yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah al'amari a wannan yini yana hannun Allah to kafin wannan yini al'amari ga hannun wa yake ai ga hannun Allah yake kenan la mafhuma lidharfi ma'ana ana nufin yadda al'amarin zai fito karara domin a nan duniya waɗansu Allah ya ba su mulki da dama mulki na gida mulki na unguwa mulki na jaha mulki na ƙasa mulki na ma'aikata mulki na kaza kana ganin kana iya yin wani abu amma an ka zo kiyama da Allah zai ce liman lil mulkul yawm kowa wa yake da mulki yau kowa sai ya jayi babu wanda da mulki domin nan ƙarya ta ƙare kowa ya bayyana bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala mulkin da Allah ya bayar da iko ya zare shi kuma nan da anka ce wa la tamliku nafsu li nafsin shay'a za a yi takhsisin shi da hadisan da suke nuna manzo sallallahu alaihi wa sallam zai ceto ga ammin shi Abu Talib kenan rai ta musulmi ba za ta amfani rai ta kafiri da komai ba kenan banda rai ta Abu Talib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ceto gare ta kamar da hadisai suka ingantattu suka tabbatar da wannan a duba cikin sahihul bukhari da muslim za a ga wato waɗannan hadisan to wannan dai ina ganin dan ya kamata mu dakanta in uwa musulmi saboda lokaci yayi mu halin sa sai kuma darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته